من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أحد لك عن قومك ومن يسعك من زوال cikin mutanenka domin ji ne a ahadu taurati shine zuwan nan na alƙawarin da ake da kai na baka a taura ya Musa ya kai annabi Musa kala sai ce yahun wala'i su waɗannan ayi daga kurbi shi da yake zama kusa da ni gare ni ya tuna za su zai ke ala a tsari bisa da gurbin tafiya ba a duk su ilaika na gaggauta na haka gare ka rabbi ya ubangiji bisa la'an ne don ka yarda da ni ai ziyaratan in samu karuwa a lare za ka bisa ga yardarka da kamalin jawabi gabanin wannan jawabi ya zo da ata ata da ita zari don kafa hanzari da haka da zambi gwargwadon da sai da ta halittar maganoni da kuma saba wannan na abin da su lamma kala ta'ala bigin da Allah mafarki ya ce a ina karfattan na kawo maka hakika mun jarabci mutanen ka min ba duka bayan ka قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأدلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا
Ta'ala, ta'ala sai Allah ya ce, fa'in na cewa mu karfatan na ƙaumaka, mun jarabci mutanenka min ba duka bayanka, ai ba da sadaki lahum bayan ka rabu da su mutanen nan naka. Ba a ran lahu mustamiri, su Musa samiri ya halakar da su, ba abadul ijila suka bauta ma ɗan maraƙi. faraja Musa sun shi da Musa ya dawo ila kaunihi zuwa ga mutanen shi galabani yana mai fushi min jihatihim ta fuskar su asifat yana mai tsananin fushi ai shadidul huzni yana mai tsananin fushi kala sai ce ya kauni ya ku mutane alam ya idkum rabbukum wa adam hasanan shin ubangijin ku bai muku alkawari ba alkawari kyakkyawa ai sai da kan alkawari na gaskiya annabi cewa shi yawadi kuma taurata zai ba ku littafin a taura haka ɗala a rai kuma da hadu da kuna ganin alƙawarin ya yi maku tsawo ayan mutum fara tafi shi ne tsawon rabuwa ta iyakun gare ku am arartum ko ku kuna nufin ne an ya hilla ya jaba alaikum galabun min rabbikum cewa ku shi ya saukan muku daga ubangijinku bi ibadatikum wal ijla a inda kuke bauta ma dan malakin nan fa halabtum maw'idi sai kuka saba ga alƙawali na wata rakatum wazi'a kuka bazzai zuwa ba'adi bayana قالوا ما أخلفنا موئدك بملكنا ولكننا هملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى سامري قالوا قالوا سيسكتي ما أخلفنا mau'idaka ai ba mu saba alkawalinka ba bi malake na ai gwargwadon ikon mu ya zo musallasul mimi ana yin tasirifi da mimin nan ai bi kudaratina da ikon mu har amurna ko kurmurnin mu walakin na da dai cewa mu hamalina mun dauki auzaran nauyin zumubai ya zo da fata laha'i da yi mahadi fata muhaffafan wajen ramiha ko kuwa ya mata rufa wa kasar da mimi da yin kisara da mimi mushaddadan abin mashadda mun dauki abzaran zunubai a kalan masu nauyi min zinatal kawai daga adon nan na su mutane ai huli kawai fir'auna shine kayan ado na mutanen fir'auna ista'ara ha minhum da minhum banu isra'ila da banu isra'ila suka aro kayan daga su mutanen shi fir'auna bi'in lata orsan dalilin yin an ganci wa bakiyar inda sai kayan tangon zunan gare su faka zabana ha sai muka jefa ta ɗarhana ha muka jefa ta finnara a cikin wuta da amur samiri da umarni na musa samiri faka zalika haka nan dai kamar alkaina kamar yadda muke jefawa alƙas samiri ma ma'ahu shi ma musa samiri jefa abin da ke tare da shi min waliyyin na kayan adam wa min turabi da kuma turbaya allazi ahazu wan ahazahu da suka rike shi min asar hafir faras jibrilu gurbin nan na tafin dokin jibrilu alal wajahi ati bisa ga fuskar da za ta yi zai ke فأخرج لهم إجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسيه أفلا يرون ألا يرجع إليه ألا يرجع إليهم قولا ولا ولا يملك لهم دارا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم بي وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري
فأخرج لهم إجلان سيفتن musu da wani ɗan maraƙi fagahu da shi Musa Samiri ya ƙirƙiri ɗan maraƙin min alhuli da kayan kwalliyarsu jasadan yayi mai jiki lahaman da nama wa daman da jini lahuhuwa shi wannan ɗan maraƙin yana da ɗaga murya a yi sautun yana ɗaga murya ya suma'u da ake jin murya shi irin ta ɗan maraƙi ai ƴan kalaba yana juyawa kazalika hakanan da sababin turabi dalilin wannan turba baya allazi asaruhu la hayatu wanda a gurbin shi akwai rayuwa fi ma yula fihi ga abin da ake ajiyewa a cikin shi wa wala'u ya ajiye shi ba da sauki bayan ya kage shi fi fammihi ya ajiye shi ga baki rai kalu sai suka ce ai samiri wa atba'uhu shi Musa samiri da mabiyan shi haza ilahukum suka ce ma mutanen annabi Musa wannan shine ubangijin wa ilahu Musa kuma shine ubangijin shi annabi Musa wa nasiya Musa rabbahu wana anan sai shi annabi Musa ya manta ya kira ubangijin shi wa zahaba annabi Musa ya tafi ya dalibu yana neman ina ubangijin shi ya taimake shi kala ta'ala sai Allah ya ce afala ya rauna shin yanzu ba su ganin an din nan muhaffafatun min as-safina tusmaha mahzukan ai annahu cewa shi la yarzu wal ijlu ilayhim qawlan wannan dan maraki ba ya iya mayan masa da wata magana ai la yarzu lahum jawaban in sun tambayi marakin ba ya iya ba su amsa kuma gashi an shi a Allah wala yamliku lahum wala rad ba iya mallaka wani abu na cutarwa ai dafu zai iya tunkuɗa cuta gare su wala na an ko ko abin amfani ai jalabahu ba a iya jawo abin amfani ai fa kai fa yadda tunku da hal ya wanda bai cutarwa bai amfanarwa za a ce shi ne Allah wanda kada kala lahum harun hakika annabi harun ya gaya musu min kawo tun gabanin haka ai kawla an yarda a Musa kafin annabi Musa ya dawo daga tafiyar shi yace ya kauri ya ku mutane amma ku tuntun bihi Allah ya jarabce ku da shi wa inna rabbakum arrahmanu ubangijin ku na gaskiya shine mai rahama tattabi'uni ku bi ni fi ibadati fi a cikin bautar rahamanu wa diru amri kuma ku bi umarni na fi ha a cikin wannan tafiya ta mu قالوا لن نبرح عليه آكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذا رأيتهم جلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري kalu sai suka ce wa annabi haruna lan nabaraha ba mu gushewa da zala alaihi ba mu gushewa gare shi a ciki da muna mulzumta ala ibadati bisa ga bauta mashi wakimina muna masu tsayawa a tayar za ilaina musa sai annabi ya musa ya dawo inda muke kala musa sai annabi musa ya ce ba da rujuri bayan ya dawo ya ce ya haruna ya kai dan uwana haruna ba mana aka menene ya hane ka idan aitahum warallu lokacin da ka ga sun bace bi ibadati da bauta ma dan marakin nan Allah tattabi ani kada ka bi ni bai hana ka biyo ni la wannan da kace Allah wannan lamun za ka yi nufin ƙari ne amma sai ka amuri yanzu za ka saba ma umarni na bai kama suka da tsayuwarka bayyana manya abu da gairar Allah ta'ala gaban wanda ke bauta ma wani Allah maɗaukaki kala harun sai shi annabi harun ya ce ya bana ummi قال يا ابن أم لا تأخذ بالهية ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقة بين بني إسرائيل ولم تب- ولم ترقب لقولي قال يا ابن أم kala harun sai annabi harun ya ce ya bana ummi Mm.
ya kai ɗan ɗan uwata ya zo da kasar da ni mai fata ya ko a ce ya bana umma ko ya bana ummi ai arada ummi yana nufin ya kai ɗan ɗan mahaifiyata Mm.
wa zikiruha ya ambaci uwa anan a adafu da kalbihi shi zai sa zuciyar annabi Musa ta yi laushi sai ce la ta huzu biliyati kada ka kama geme na wa kana haza ha bi shimalihi ya ko kama gemen annabi Haruna ne da hannun shi na hagu wala bi rasi kada ka kama gashin kaina wa kana haza sharuhu bi yaminihi ya kama gashin kan annabi Haruna da hannun shi na dama galaban lokacin yana cikin tsananin fushi inni hashitu ni dai na ji tsoro da wata ba suka da na bi ka wala budda babu makawa an yattabi a ni jam'un da na bi ka duk jama'an nan su ma za su bi ni in wannan ya abu da injila ga waɗanda ta sabota ma dan maraƙi ba an ta kula ka ce faraka ta bayyana bani isra'ila kayan da zai ka kayan ka da bani isra'ila wata galaba alayya ni kuma kayan fushi da ni wannan tarkub ayatin ka zar kauli baka saurari magana da nake faɗi ba fi ma ra'aituhu ga abin da ni gani fi zalika a cikin wannan lamari kala قال فما كذبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به كف- فقبلت قبضة من أثر الرسول فنظرتها وكذلك سولت لي نفسي قال فما قدوك يا سامري قال فما قدوك يا سامري kala sai ce fa ba haɗa buka sha'anuka da'i shin menene al'amarinka wanda yake mai kira ila ma sana'ata ga abin da ka aikata ya samiri yau ya kai musa samiri kala sai ce musulta ga malan yam bihi ni na ga abin da su ba su gane shi ba ya zo bil ya wata yi aya alimtu malam ya alamuhu ni na san abin da su ba su sani ba baka bana sai ne damki kabalatan damki min turabi asar hasir farsa rasul jibrila daga gurbin nan na tafin dokin dan sabon Allah shine jibril bana bastuha sai ni jefa ta alkaitu ha sai ni jefa ta fi suratul ijla asura din ta dan waradi almusagi wanda yake abin kirkirowa wa kazalika haka nan dai awwalan zayyalan ni nafsi raina ta kawata min wa walkiya fiha aka jefa a cikinta an ahu za kaulatan in riki wani damki min turabin daga cikin bayan ma zikira abin da aka ambata wa ulqiya ha kuma in jefa ta alama la ruha lahu ga duk abin da ba ya da rai sai ya suru lahu sai ya kasance yana da rai wa ra'aytu qaumaka na ga mutanen ka da minka sun nema daga gare ka an taja'ala lahum ilahan ka sanya musu ubangiji ba har da sakni nafsi sai raina ta zantar da ni an ya kuma zalika da kuma ilaho in sanya wannan dan maraki da na kirkiro shi ne Allah su qala lahu Musa sai annabi Musa ya ce mai قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موئدا لن تخلفه وانظري إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنهرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا قال قال له فذهب Musa sai annabi Musa ya ce mashi faza haq tafi min bayyana daga barin tsakaninmu fa inna laka fil hayati yana gare ka a cikin rayuwarka ai muddata hayatuka matukar rayuwarka an ta kula ka faɗa lima ra'aita hu ga wanda dukkan ganai ka ce la misasa kada ka kusanto ni ai la tuka rubuni kada ka kusanto inda nake makana yahimu fil bariyati ya zama yana mai ɗemota a cikin jama'a ta mutane wai za masa ahadan idan wani ɗaya ya shafi idan ya shafi wani ɗaya aw masahu ahadun ko ku wani ya shafi jikin shi humma sai su ɗemota ma'ana su yi zazzabi jami'an da wanda aka shafa da wanda ya shafa wa inna laka wa idan yace akwai alkawari gare ki da azabi ya azabi ka da azabar da Allah zai maka lan tumlifahu ai ba za ka saba ba lokacin nan ba ya zo da kasar lani ki ga yima lani kisara ai lan tujiba anahu ba kafa kowa ga barin wannan azaba wa bi fataha ko kuwa ai mata fataha bal ba haka ba to asu za a tayar da kai ilaihi zuwa ga azabar Allah wanzur ila ilaika ka yi tsokaci zuwa ga ubangijinka allazi zallata wannan da kake kankan da kai asalin hu zalillata ne ya zo da lamarin a ce zalillata hula huma na farkon su baka suratun sai a yi mashi kisara wazzifat an shafe ta nan tafifan don sauƙaƙewa ai don ta ka dawwama alaihi gare shi akifan kana mai tsayawa ai muqiman kana mai tsayawa ta abudu hu kana bauta mashi dan hore kannahu wallahi zamu kona shi da nar da wuta sun malanan su fannahu kuma za mu sheke shi filiyan a cikin koyi na san shekewa nazar yannahu za mu sheke shi fi hawa bahar a cikin sararin koyi wa fa'ala musa ai musa ya aikata abin da ya niya ba a rabuhihi bayan yanka shi ga ma zakara ga duk abin da ya ambata innama إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من نبأ ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا innama ilahukum sani dai ubangijin ku na gaskiya Allahu shine Allah allazi la ilaha wanda ba wanda ya isa ya sa ya doka abi illa huwa sai dai shi wasu a kulle shay'in ilman sanin ubangiji ya yi rauci dukkan komi tamyizun wannan rawa ne muhawwalun wanda yake abin juyarwa an alfa'il da gabarin fa'ili ai wasu a ilmuhu kulle shay'in sanin ubangiji ya yi rauci dukkan komi kazalika haka nan dai ai kama kasasna alaika ya muhammadu hazihi alqissati kama yadda muka kissanta maka wannan kissa ya rasulullahi wasu alaika muna kissanta maka min albaya ai albaya ma kan sabaka labarin duk irin abin da ya gabata ne daga al'ummomi wa kada atayna ka mun baka a ɗayana ka mun baka min ladunna daga wajen mu ai min inda na daga wajen mu zikiran Allah ya ce annabi mun baka qur'ani qur'ani shine alqur'ani man a'rada من أعرض عنه فإنه يعمل يوم القيامة وزرا man a'rada anhu wanda duk ya kauda kai ga barin alqur'ani falam yu'min bihi bai imani da alqur'ani ba to fa innahu cewa wannan mutum ya hamilu wuzira zai dauki nauyin kaya yawmul qiyamati ranar alkiyama hemulan kaya sakilan wanda yake mai nauyi min al-ismi na zunubi خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة هملا halidina suna masu dawoma fihi a cikin wannan zunubin ai fi azabin wuziri a cikin azaban nan na daukan nauyin zunubin da sun kai wa sa'alahum himla wannan kaya da suka dauka ai muni gare su يوم ينفق في الصور ونعش ونعم wannan rarrabewa ne mufassirun ya fassara wa lillamiri a cikin lamiri fi sa'a da ta ce sa'alahum wal mahasusu da kuma abin kebancewa da zammi da zato mahazufan wannan abin shafewa ne takadiruhu kaddara wa shine wazarahum karaba da su wallamu lami ko ya zo lil bayani don bayani ne wai budal an musanyoyin yawmal kiyamati daga cewa kai yawmal kiyamati yawmana يوم ينفق في الصور ونعشر المجرمين يومئذ زرقا yawma na nafuhu ranar da muke busawa fi suri a cikin kaho ayal karni shine kaho annafatu saniyati hurawa ta biyu wana hashur na mujrimina muna tara kafirai alkafiri na kafirai yawma izin a wannan rana zurqan uyunuhum idanunsu ta tutturo ta yi jawar ma a tsawa da wujuhihim tare da amai da fuskar su bakar fuska ya tahafatu na bainahum يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا أشرا ya tahamatuna suna masu ɓaɓɓoye magana bayanahum tsakaninsu ai ya tasararuna suna masu ɓaɓɓoye yawa yan malabistun suna cewa ai ba mu zauna ba fi duniya a nan duniya illa asharan ba sai ba mu wuce kwana goma ba minan layali bi ayyami ha tsakanin dare da rana ba mu wuce kwana goma ba na hannu a نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثالهم طريقة إن لبثتم إلا يوما na hannu a alamu Allah ya ce mu ne muka fi sani da ma ya kuluna ga abin da duk suke faɗa fi zalika a wannan maganganu nasu ai ne su kama kalu abin da suka faɗa ba haka nan yake ba yanzu ya kula an salohom bigyan da tamkasu suke faɗa ai a adalohom waɗanda suke mafi daidaituwa da su ɗari katan ga tafarki fiye a cikin shi illa bistom suka ce ai ba mu zauna ba illa yawan face ne guda da suke nuna da tsohon fit duniya suna karanta zaman da sun kai nan duniya jiddan kwarai da ma ya aya nuhu saboda abin da sun ka gani shi da ayar ta ranar lahira min a hawali ha na abin da suka gani na tsoron ranar alkiyama ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا
wa ya sa'aluna ka ya rasulullahi suna tambaya ka anal jibali akan sha'anin duwatsu kai fa ta kuna yawan alkiyamati shi dutse ya za a yi me zai zama ranar alkiyama to fa kullahu annabi gaya masu yansifu harabi ubangiji na zai daddake wannan dutsen nasfan shekewa da an yi fattita ha zai daddage dutsen karam da ta koma tamkar rairayi a sa'ili wanda yake rairayin mai zuba a ban ƙasa sun mai ɗiru sannan ya tashi biyar yahi da wannan iska baya zarwa ويذرها قاعا صفصفا لا تري فيها عوجا ولا أمتا baya zarwa sai ya batta ka'an fako neman basaɗan abin shimfiɗawa safsafan wanda yake madaidaici mustawayan wanda yake madaidaici la tara fiha iwajan ba ka ganin wani karkata gare ta in hifalan shi ne sassautawa wala amtan ko ko ka ga wata daukaka yar tafa a cewa dutsen nan ya daukaka fiye da komi yawma idin- يومئذ يتبعون داعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ yawma idin wannan rana ai yawma an nusufata da jabal bigyan wato ranan nan da ake sheke duwatsu ya tabi kuna ayan nasu wuta mutane suna bibiya ba da alƙiyami bayan tashin sunan kubura daga kaburukansu suna bibiya a da'iya mai kiran su ilal mahashir zuwa ranar taron alƙiyama da sauti yi da irin murya shi huwa israfilu shine mala'ika israfilu ya ƙulu rannan zaka je yana faɗa halo mu ila arlar rahmani ku taso ku zaburo zuwa ga fadar tsayewa wajen hisabi gaban Allah la'i waje lahu wanda wannan rana babu wani wurin da za a karkace ai la taba littiba'ihim ga masu bin su ai la ya kadaruna ba su da iko Allah ya tabi ku su ce ba za su bi wannan magana ba wa hasha atul aswatu ran nan muryoyi sakanat za ta nutsu da rahama na gaban ubangiji wala ta sama'u ran nan ba ta jin motsin komi illa hamsa sai dai motsin takin takalma ai sauta wadai la kadami shine sautin takin nan na kafafu fi na qal'a don ciro sharanta su daga kabari ila na mahashari zuwa filin taron alkiyama ka sauta hafatul ibili za ka ji sauti ne kamar tafuna raƙumma fi mashaiha a lokacin da raƙumma ke tafiya yau ma يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ودده له قولا yawma izin wannan rana ta alkiyama la tanfa'u shafa'atu ahadan ceto ba ya umfanar da wani dai illa man azina lahu ar-rahman an yashfa'a lahu sai wanda ubangiji yayi izinin a yi ceto gare shi wara ne ya lahu qawlan kuma ya yadda da abin da ya faɗa da an ya kula la ilaha illallah shine mutum ya faɗi wannan kalma ya alamu يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يهيدون به علما ya alamu Allah ya san ma bayyana aidihim abin da ke gabanin mutane min umuran ahirati na al'amuran lahira kuma harfahum da abin da ke bayan su min umuran duniya daga al'amuran su na nan duniya wa wala yahiduna bihi ilman ko ba su ne kewaye shi da wani sani ai la ya alamu da zalika su ba su san haka nan ba Allah ya sani wa annatil wujuh وأنت الوجوه للهي القيوم وقد خاب من حمل ظلما wa'annatul wujuhu sannan fusake suna kankan da kai hala'at tana kankan da kai lalahayi ga rayayyen sarki alƙayyum wanda yake madawwami ayallahi shine Allah wa qad haba sana man hamala zulman duk wanda ya dauki zalunci nan nan ya tabka asara ai shirka shine wanda ya aikin shirka nan duniya wanya wal ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما ومن wa يعمل man ya amal min salihati wanda ya aikata wani abu daga ayyuka na kwarai ay da'ati shine biyayya ga Allah wa huwa mu'minin yana mai ba da gaskiya da Allah to fala ya hafur zulman wannan ba ya jin tsoron zalunci bi ziyadatin cewa wai ai mai ƙari bi sayyi'atihi a cikin laifukan da yayi wala halaman kuma ba ya jin tsoron a tauye mai wani abu bai na kasan shine a rage nan hasanatihi daga kyakkyawan aiki ne وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون وكذلك haka nan ne ma'adufan wannan abin yi ma'adafi ne ala kazalika da kwastu ai misalin enzale ma zikira misalin saukar da abin da muka ambata an zalana wa ayal qur'ana mun saukar da wannan alqur'ani qur'anan alqur'ani ne arabiyan wanda ya zo da lugga ta larabci wa sarrafna mun kwanko makarar na fihi mun kwanko mazance a cikin shi min alwa'idi na yannar ko ga duk wanda yake Allah mun yi haka ne la'allahu ko cewa su mutane ya tafi na shirka za su ji tsoron haɗa Allah da wani أو يهدث لهم ذكرا aw yahdisul qur'ana lahum zikran ko ko alqur'ani ya bayyana musu da ambato bi halaki man taqaddamahu shine halakar da waɗanda suka gabace su min al'umam daga sauran al'ummomi baya a tabiruna dan su lura فتعالى الله الملك الحق ولا تعج- ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضي إليك وهي وقل رب زدني علما fata'ala Allah ubangiji ya girma ya daukaka ala malik mamallaki alhaqu na gaskiya amma ya kula da mushrikuna daga wannan abin da mushrikai suke faɗi wala ta'ajal kada kai gaugawa bil qur'ani da karatun alqur'ani ai bi qira'atihi da karatun alqur'ani dan qablu an yi wala ilayka wahyu kafin a gabatar da wahayin shi gare ka ai ya faru ga jibrilu shine mala'ika jibrilu ya kare mai iblagi daga isar da sakon Allah zuwa gare ka wa qul rabbi ya rasulullah ka ce ya ubangiji zidni ilman Allah ka kara mini ilimi ai bil qur'ani Allah ka kara sanar da ni yadda alqur'anin yake fa kullu ma unzila alaihi shay'un minhu duk lokacin da aka saukan mashi wani abu daga alqur'anin za da bihi ilmu sai ilimin annabi ya karu da abin da an ka saukan mai wanda kada a ولقد أهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له أزما wala kada a hirina hakika mun yi alkawali ila adama ga annabi adamu wasainahu mun yi wasiya ga annabi adamu Allah ya kula min shajarati kada ya ci wannan itaciya min kaula tun gabani ai kabala akalihi min ha gabanin ya ci itaciya Allah ya ce mun ce kada ya ci mana siya sai ya mance ai taraka ahada na ya ba alkawalin da muka yi na kada ya ci sai ya ci wallahi na jidin lahu azaman ba mu samu daura niyya gare shi ba hazaman niyya wa sabaran da hankuri amma na hayana wa anhu gabanin abin da muka hane shi cewa ya bari wa zukur وإذ قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبيه وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقيه wasu kurka tuna iz kulna lil mala'ikati sadda muka cewa mala'iku isjudu li adama ku yi sujada wa annabi adam fa sajadu duk mala'ikun sun yi sujada illa iblis sai dai iblis wa huwa abul jinni shine uban aljanna kana yasahabu da mala'ikati ya zama yana abutar mala'iku wa ya abudullah kuma yana bauta ma Allah ma'ahum tare da su mala'iku aba an sujudi la adama sai ya kima annabi adamu sujada kala sun shaitan ya ce ana hayrun minu ai ni na fi annabi adamu wa kulina sai muka ce ya adamu ya kai annabi adamu inna haza ka ga wannan shaitanin aduwan laka wallahi makiyanka ne wani zaujeka kuma makiyan matarka ne hawa'a ya zo bilmar da a ce hawa'a wala yahul janna kuma kada ku yadda shaitan ya fitar da ku min aljannati daga gidan aljanna in kun ka yadda fata shaka to adamu da hawa wallahi za ku je duniya ku yi ta wahala da ta'aba za ka wahala da harsa da yin shuka wa zarka da noma wa hasada da girbi wa dahari da kuma yin wa dahari da yin dahuwa wa hubzi da yin waina wa gairi zalika da wannan wannan za ku yi ta wahala a rayuwa wa kata sa sai ya takaita a nan ala shaka ihi da ya ce fata shaka cewa za ka wahala bai ce za ku wahala ba don mi la'anna rajula shi ɗa namiji yas'a shi ke kaiwa da komowa ala zaujatihi da yadda zai yi ya rike mata ta yi inna laka inna laka alla tajua fiha wala ta'are inna laka ka sani yana gare ka Allah ta ju'a ba za ka yi yunwa ba fiha a cikin ta wala ta'ara ko ba za ka yi tsaraici ba wa annaka wa innaka la tazama fiha wala tadhi wa innaka cewa kai ya zo da fata yana hamzati a yamma alhamzan nan fata a ce annaka wa kasara ko a ce innaka hadafun wannan hadafi ne ala ismi inna bisa ga sunan nan na inna wa jumlataha jumlan bayanin da la tazama ba ka yin kishirwa fiha a cikin aljanna ta adishu ba za ka yi kishirwa ba wala talha ko ba ruwanka da ranar hantsi la ya hasala laka habu shamsul luha ai zafin ranar hantsi ba ya samuwa gare ka lanta fadi shamsu dan korewar rana fil jannati a gidan aljanna babu dare babu rana kowane lokaci haske ne
فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبليه
فوسوس إليه الشيطان sai shaitan ya sanya wasu wasi ga annabi Adamu faƙala sai ce ya Adamu ya kai Adamu hal adulluka wai yanzu ba zan shiryar da kai ba ala shajaratul gurbi bisa ga itaciyan nan ta dawwama allati ya aludu man ya akulu minha wanda duk ya ci wannan itaciya zai dawwama ga aljanna wa mulkin kuma zai samu mulki la ya bala wanda ba ya tsufa ai la ya fana mulkin ba ya karewa wa huwa lazimul mulki shi mulzumcin dawwama ne ba akala fa akala minha babaddat lahuma sawatuhuma wa dafiqa yakasifani alayhima min warqil jannati وعصي آدم ربه فغويه فأكلا منها.
ma'akala daga nan tun da ya yaudare su sai annabi adamu da hawa'u suka ci ai adamu wa hawa'u min ha suka ci daga wannan itaciya fa badallahu ma sau'atuhu ma sai tsaraicin kowanne ya bayyana da cikin su ai zahara la kullun minhuma qubuluhu wa qubul al-ahari wannan yaga al'auran wannan wancan yaga al'auran wancan wa duburuhu wannan yaga bayan wannan wannan yaga bayan wancan wasu ne kullun minhuma sau'atan sai aka ce dukkan su dai sun ga mugun abu da Allah yanki shafi hu ya so sahibu ai cewa a ga al'auran mutum sai ya ji an abin ya bata mashi rai wadafika sai suka yi riko ya hasifani suna dan farawa ai ahaza sun yi riko ya lazikani alaihima suna dan fara ganyen aljanna a jikinsu don warake da jannati daga ganyen itaciyar lalla aljanna liyar tattara bihi don su suturta kansu da wannan ganyen wa asa adamu rabbahu ai annabi adamu ya sami umarnin ubangijin shi fagawa sai ya samu kuri ba ka cewa ya halaka nan allah ɗaya isa ya gaya mai ka halaka bil akad da cin wannan itaciya mina shajarata daga wannan itaciya sai ka ce ya yi kuskure kawai ko ya samu matsala sun masta ba wa ثم يتباه ربه فتاب عليه وهديه قال هبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى ثم اجتباه
sun mastabahu rabbahu kaga Allah shi kadai ya ke sai ya ce masa fagawa kai in ka ce fagawa to gashi kuma Allah ya ce ishtabahu Allah ya zabe shi karrabahu sai Allah ya ce Adamu zo kusa da ni mataba alaihi sai ya ce tunda ka tuba na karba kabila taubatahu Allah ya karbi tuba annabi Adamu wahada kuma ya shiryar da shi ai hadamu ya shiryar da shi akan kada a sake ilal wadawati yace ka dawwama ala tawbati kai ta tuba dai kala sai ce ihe bi ta ku sauko ay adamu wa hawwa annabi adamu da shi da nana hawwa ku sauko da mustamalatu ma alaihi da abinda kuka tara gare shi min zuriyatu kuma daga zara'u min ha ku fito daga aljanna min aljannati ku fito daga aljanna jami'a baki daya balukum sashen kuma alo zuriyatan wai sashen wata zara'a aduwwal li ba'alin makiya ne da sashi za a ga dan uwa na kin dan uwan shi min zulmi ba alaihim ba ala saboda za a ga wani yana zalunta wani a cikin su bayan ma fihi da gane nuna in ashaqiyya fi ma azaida yamma ya tiyannakum minni hudan yamma dai shiriya ta zai kiya muku daga gare ni ba man ittaba فمن اتبع هداي فلا يدل ولا يشقي Kawai yadda ba hudaya wanda duk ya bi shari'a ta ayar Qur'ani ya bi hukuncin Al-Qur'ani to fa la yullu fi dunya Allah yake nan duniya ba ya bace wala ya shafi lahira kuma ranar lahira ba ya zama dan wuta amma na arala ومن أراد عن ذكري فإن له معيشة دنكا ونحشره يوم القيامة أعمي
wa man arala wanda ya bijire ya kau da kai an zikiri daga barin an bato na ayal qur'ani ya ba alqur'ani wa lam yu'min bihi bi imani da alqur'ani ba to fa inna lahu ma'ishatan lankan wallahi sai yayi rayuwa ne kunci a nan duniya ya zo bi tanwinin ka ce lankan masdarin wannan masdari ne bi ma'ana layyikatin wallahi sai yayi rayuwa ta kunci wa fuskara an fassara wannan fil hadisi a cikin hadisi bi azabi da kafiri cewa za a azabtar da kafiri ne fi kabarihi a cikin kabarin shi tun da ya ki hukuncin alqur'ani wana shuru kuma za mu tara shi mu tada shi ayyul mu'rila wanda yake ne bijire wannan ayyul qur'ani gabanin hukuncin alqur'ani za mu tayar da shi yawan alkiyama ranar alkiyama a ama yana makaho ai a amala basar zai tashi ba ya gani kala قال ربي لما أشرتني يا أمي وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسي
kala sai ka ji mutum ya ce wai kafirin can rabbi ya ubangiji lima hasharta ni a ama dan me za ka tayar da ni makaho yau bakar kuntu basiran da duniya can duniya kuma ina gani da idanu mata wa inda da ba'asi ta har lokacin da za a tashe ni dai ina gani kala sai Allah ya ce al'amur kazalika haka nan al'amari yake kazalika a tattaka ayatuna haka ayoyinmu na alqur'ani suka zo maka fanasita ha sun kake aiki da ita ai tarakata ha kabbatta wa lam tu'min biha baka yi imani da abin da alqur'ani ya faɗa ba wa kazalika ai misalin siyanika ayatana kamar yadda kan manta da ayoyin mu kake aiki da alqur'ani al yawma tunsa mu yau za mu manta da kai to turaku za a bakka tinnara a gidan wutar jahannama wa kazalika وكذلك نجزي من صرف ولم يؤمن بآيات ربي ولعذاب الآخرة أشد وأبقى وكذلك هكذا دي ومثل جزائنا misalin sakamakon da mun kai ga mana a arala ana alqur'ani wanda ya bijire ya bar alqur'ani na jazi muna saka ma mana a sarafa wanda duk yayi banna ga addini a sharaka ya hada Allah da wani walam yu'min bai ba da gaskiya ba bi ayati rabbihi da ayoyin ubangijin shi wala azabul ahirati ka kauga azabar ranar alkiyama a shaddu wallahi ita ce mafi tsanani don azabin duniya daga azabar duniya wa azabin kabari da kuma azabar kabari wa abuka kuma ita ce mafi dawwama a dawwama ita ce mafi dawwama wadda ba ta yankewa أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكينهم إن في ذلك لآيات لأولي نهيه
afalam ya hadi shin wai yanzu bai bayyana balahun gare su ai ya ta bayyana bai bayyana balahun gare su lukun fara makata da kafiran maka kam ita wannan habariyatin ne ba da labari ne mafulun abin aiwatarwa ne bai yi da shi ai kam a halakana da yawa muka halakar ai kasiran ihlakuna da yawa muka halakar kabalahun gabanin su min alquruni daga karnoni al'umami shine al'ummomi almaliyat waɗanda suka shuɗe bi takzibir rusuli saboda sun karyata manzanni Allah ya halakar da su yau shuna suna masu tafiya halin wannan hali ne min lamirin lau daga lamirin nan na cewa lau fi masake ne a wajen mazamanansu fi safariyam a cikin tafiyar da suka yi ila shami zuwa ƙasar sham wa gairi ha da waninta baya ta biyu shi ne su lura wa ma zukira da kuma abin da aka ambata aka ambata nan ahadin ilaki shi ne riko na halakar da man fi'iluhu alhali ainihin fi'ilihi daga aikin shi alhali wanda yake makaɗaici an harfe musdarin daga barin harafi na mazari da ra'ayatul ma'ana don kiyayewan ma'ana la mani'a babu wani mai hanawa minhu daga wannan azaba ta Allah inda fi zalika la'ayatin wallahi akwai ayoyi a cikin wannan bayanai la ibara akwai abin lura da ulil nuha ga ma'abuta hankali ai ne zawai uku da su ne ma'abuta hankali walau la kalimatun sabakat min rabbika lakana lizama wa ajalun musamma فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبه وأطرف النهر لعلك ترضيه wala wala kalimatun sabaqat ba dan kalmar da ta gabata ba min rabbika daga ubangijinka da tahirul azabi shine jinkirin saukar da azaba anuhun gabarin su ila al-ahirati aka ce za a yi musu jinkiri sai sun zo ranar lahira lakana al-ihlaku da wannan halakar ta kasance da zaman ita ce malizamsiya ai lazimin malizamsiya ce lahun gare su da duniya tun daga nan duniya wa ajal da ajali musamman wanda yake abin ambato wa laruban lahun wanda yake abin dorawa gare su shi ajalin ma'adufun an ya da shi ne ala lamiri bisa ga lamiri al mustatir wanda yake abin koyewa fi kana cikin cewa kana muqamal fasal an tsaye da rarrabewa ga habar ya da labarinta makamar ta aiki da matsayin nan na karfafa fasibir ya rasulullah ta yankun alama ya kuluna da duk abin da ka san ran maka ce gaya ba mansuhun wannan aya an shafe ta da ayatul qitali aka ce a ba hankulan a ta kashe su wasabbihi kai tasbihi salli ya rasulullah kai salla bi hamdi rabbika da godiyar ubangijinka halun hali ne ai mutala bisan kana mai cuɗanya bihi da godiyar ubangiji saboda dolo shamsi gabanin hudowar rana salatu subhi shine lokacin sallar asubahi wa qabla ghurubiha da kuma gabanin gushewar rana salatu asr shine lokacin sallar al'asar wa min ana al-layli kuma ka tashi cikin wani yanki na sa'o'in dare ai sa'ati shine sa'o'i na dare fasabbi nan ma kai tasbihi sallil magariba kai sallan magariba wal isha'a da sallar isha'i wa da rafan nahari da kuma gyaffan nan na rana hadafin wannan hadafi ne ala ma'allimin ga min ana'i ga bagiran nan da ka ce min ana'in laili ala masu wanda aka yi mashi nasaba ai sallar zuhara ka sallaci azhar da anna waqta ha shi lokacin sallar azhar ya dahulu yana shiga ne bi zawali shamsu in rana ta karkata fa huwa tarafa nisfil awwali shine gefen rabi na farko wa tarafa nisfil sani kuma shine gefen yanki na biyu la'allaka tarla ko cewa kai zaka samu yarda jama'atu wada da ajanda za a baka min sawabi na lada wala tamuddanna aynaka ila ma mata'ana bi azwajan منهم زهرة الحياة الدنيا لنبتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقيه ولا تمدن عينيك kada ka juyar da idanuwarka ilama mata'ana bihi azwajan ga abin da muka jiyar da kai da shi daɗi na dangi dangi shine asnafa dangi dangi minhum da gare su zaharata lahayatu dunya dan wurin nan na jin dadin rayuwar duniya zinata ha shine adan duniya wa ba hajata ha da kuma kwarjananta da na fice na ho wallahi za mu jarabce su fiye a ciki ne da an ya dagau za su yi dagawa yan an ba su jin dadin rayuwar duniya wa rizqu rabbika kaga arzikin ubangijin ka fil jannati a cikin gidan aljanna hayrun wallahi shi ya ka annabi mimma utuhu daga duk abin da za a ba su fi duniya a nan duniya wa abqa kuma shine mafi dawama a dawam arzikin lahira shine wanda yake dawaman me wa mara ahlaka bis salati wasdabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa wa'amur ahalaka kai dai ka umarci iyalinka bisalati su kula da sallah wasu sabir ka yi hankuri ka sa lura sabir ka yi hankuri alaiha ga irin sallan nan da suke yi la nas'aluka rizqan ba mu kallafa maka wani arziki mu kallafa ka rizqan ba mu kallafa maka wani arziki ba lina suka ga kanka wala na gairika ko ko ga wani ka ba kai ma kanka arziki ba kai ma wani danka ko wani masoyanka na hana na razuka Allah ya ce mu ke azarta ka wal aqibatu al jannatu ka ga gida na karshe shine gidan aljanna ya tabbata littaqawa ga masu tsoron Allah ai li ahli ha ga masu tsoron Allah su Allah yake ba aljanna wa qalu وقالوا لولا ياتينا بآية من ربي أولم تاتهم بينة ما في صحف الأولى قالوا وقالوا sai suka ce aina mushrikuna su mushrikan nan laula halla yatina muhammadun bi ayatin min rabbih dan menene muhammad ba zo mana ba zai zo mana da wata aya daga ubangijin shi ba mimma ya fitar huna huga abin da suke kirkiro shi a lamta a cikin bayyana ma fi suhufil ula shin wai mu'jizar bata zo masu ba a cikin bayani na littattafan mutanensa na farko aya zo da ta'i wal ya'i aya al-mustamil alaihi al-qur'an wanda shi al-qur'ani ya tara labarin annabawan nasu na farko min anbiya al-umam al-maliyati daga annabawan al'ummomin da sun kashu da wa ihlakihim da kuma halakar da al'ummomin nan don mi bita kazibin rusuli saboda sun karyata manzannin da Allah ya aiko masu ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آيتك من قبل أن ننزل ونقضيه قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من صحاب الصراط السوي ومن اهتدى
walau anna Allah ya ce da dai ka ce mu a halakana hum mun halakar da su bi azabin da wata azaba min qablihi gabanin zuwan manzon Allah dan kabla Muhammadin rasulin gabanin annabi ya zo masa yana manzo da qal da sai su faɗa su kafiran nan yawan kiyamata ranar alkiyama suka ce rabbana ya ubangijinmu laula halla arsalta ilaina rasulan dan ne baka aiko mana da manzo ba fanattabi a cika sai mu bi ayoyinka ala mursala biha wadda ka aiko manzonka da ita min qabla an nazilla tun ba mu game da wannan kaskanci ba fil qiyamati ranar alqiyama wani haza kuma tun ba mu kunyata ba fi jahannama a cikin sa mu gidan wuta ta wutar jahannama wallahu annabi gaya musu kullun kowanne minna daga cikin mu wa minkum daga cikin ku mutarabbisun duk masu sauraren muke ai mun tabiru muna sauraren ma ya hula ilai al'amu yadda al'amari zai kasance mu kowa tsakanin mu lalle da kashin rai fata rabbasu ku je ku saurara fasa ta alamuna da sannu za ku sani fil kiyamati in an zo ranar kiyama man ashabu sira da dariki sawiyi shin wane ne ke kan tafarki wanda yake na daidai almustaqimi wanda yake na daidai ko mana hitada kuma wane ne ya shirye mina ralalata daga barin aikin fata a na hannu shin mu ne da muka riki alkur'ani da annabi am amtum ko ku ku ne da kuka ki qur'ani kuka ki annabi
bismillah
ciwo kafa ɗaya ɗaya marasa lafiya mai riga da nasu da Allah ka ba su lafiya da za mu فاتحة لصلاة الفاتحة إلا الأرم والنبي آمين الصالحات يهديهم ربهم لإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنة النعيم دعويهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعويهم الحمد لله Thank you.